الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka da sabuwa wannan yambaci na asabar wanda ya dace da bakwai da watan safar wato watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku ba ya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin in ba manta ba da watan hudu shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wanda kuma shi ne darasi da hamsin da hudu darasin da hamsin da hudu idan ba mun ta ba darasin da muka tsaya a kan lokaci mai kuma da ya gabata shine muna cikin bayan ziyarati ahli al-khairi wa mujalatatihi wa suhbatihi wa mahabbatihi wa talabi ziyaratihi والدعاء منه وزيارة المواضع الفاضلة وتوبات الجنة مدينة جنة الزيارة ما أبنتها الخير idan mutum manta da a wancan lokaci muka ce ba abota a kan da su ilimi sun su haka kuma dukkan wani mutum da yake da kwazo ko wanda a wajen ciyar da addinin musulunci gaba ko da dukiyarsa ko da mulkinsa ko da mulkinsa duk sun su da ciki ahan mutai dukkan wani da yake rabu samun kafin fil islam wato babin da yake nuna sanadar ziyartar su da gabar tare da su da abokantaka da su da kaunarsu da kuma neman su kawo masa ziyara da kuma yin tsammanin addu'a a wurin su da kuma ziyartar wuraren waɗanda suke masu sunna a ciki mun karanta hadisi da farko a cikin babin bayan ayoyin da ke ciki wato hadisin Anas bin Malik sannan kuma da hadisi da biyu shine hadisin Abu Hurairah sannan kuma ka da muka bayar da mutan hadisi da uku cikin babin wa anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن تبت وقال من شاك وتطلعت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ ضعيف. an karɓo daga abin huraira Allah ya kare ta a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man aada maruban an zara asallahu billah dukkan wanda ya je ya je da mara lafiya shi ne aada maruban al-iyada iyadatul marid wa turbinu mara lafiya ko bayar da mara lafiya dukkan wanda ya je ya tsaya mara lafiya an zara asallahu billah ko ya je ya tsara uwansa wanda ɗan'uwantaka ce ta Allah ɗan'uwantaka ta musulunci daga nan kano sai ka tafi kaduna ko da kaduna ka tafi kano ko daga nan ka tafi zaria ko da ko ko ko ko ko ko ko ko in ko ko duka wani wuri ko kuma a cikin kano din da na ɗauko ya zuwa kanzuwa ka tafi daga mandawar da ka tafi zuwa nan ka tafi da ka tafi kano ka tafi daga nan kun dogoro har ka tafi wata unguwa daban domin ka zai ɗan uwanka ɗan'uwantaka ta Allah duka wani ne ɗaya daga cikin ayyukan nan na ba su wani ne wani bai kira mana musamman da kinai mala'ika da Allah ya yi ta sai ya kira yake da sauran da shi bai ji ba amma mala'ikan yana yin wannan kira ne don shi ya ɗauka wa sauran mala'iku su ba su matsayin ka kai wannan mai ziyara kan wurin Allah matsayin ka kan mai kira mara lafiya na wurin Allah na ga da mu dawo sai mai kira ya kira mai kira ya kira ya ci da shi da an fuskanta hakika ka rabauta wa saba mumshaka tafiyar kama ta yi daɗi kai kam ka more ka dadada tafiyar kama ta yi daɗi tunda tafiya ce da aka yi ta don Allah wa tabawwa'ata min aljannati manzila ka kama wurin zama a cikin aljanna sakamakon irin wannan aiki da kai na alkhairi wanda yake sababi ne daga cikin sababba na shiga aljanna kun gane ku وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب wato yace hadisi ne hasan a waɗansu daga cikin sashi na littattafan turmizi a waɗansu nusar din wato yace hadisin garib kenan a takaice dai hadisi ne sahihi shi wannan hadisi ya tabbata a wurin malaman hadisi cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه وانا حديثي أن كان أسر أبو موسى الأثري عبد الله بن قيس الله تقال الداء بريش رضي الله عنه الله تقال الداء بريش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يأتي إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير يتي سندي مثل الجليس الصالح صفر أبوكين زما نجري وجليس السوء da abokin zama wanda ba nagari ba mugu mummuna ka hamilil misk siffarsu shine kamar mai ɗauke da turare wa nafikhil kiyar da mai kusa da mai da mai rura wuta a cikin zuga zugi a makera kiyar din shine wannan abin da ake abin da shi zuga zugi da shi a makera ya sunan shi da Hausa sunan shi zuga zugi na gaba da karfi kuka faɗa ba ku da tabbas kuna da zato ne ala kullanin da kun fahimce shi alkiyir shi wannan fatar da ake busa ake rura wuta da ita an gane ko wato nafikh mai busa shi kenan to zuga zugi sai domin yadda sai da ya ce zuga zugi bisa ga tabbas ba fa hamilul misk wanda yake dauke da turare imma an yuhdiyak imma dai ba ka kyautar wannan turare wa imma an tabta'a minhu imma ka saya wa imma an tajida minhu rihan tayyiba in ma ka samu daddaɗan ƙanshi ta tare da shi wato tafiya da bai sayar da turare babu asara a cikinta ko dai ka saya ko kuma ya baka kyauta in ya ga dama ka da bari dan san maka kasa imma ma bai baka ba ka saya ba kuma kana tare da shi zaka rinka jin ƙanshi ta tare da shi to haka mutum yake mai hali na gari idan kai aboki salihin bawa ko dai yayi maka nasiha ba tare da ka nema ba ko kuma kai ka nemi shawara ko ka nemi wa'azi ko ka nemi faɗakarwa ko ka nemi nasiha sai ya yi maka wato daidai da kai ne daidai da kafin turare wajen mai turare a can gurin kuma shi ne ya yi maka ba tare da ka nema ba daidai da bai ya ba ka kyauta kuma ko da bai ba ka kyauta ba ko da baka nemi ya maka nasiha ba in dai kana tare da shi sai ka rinka koyan ɗabi'unsa daidai da yadda za ka rinka jin ƙanshin turare a wurin mai sayar da turare ko da bai baka ba to haka abokin zama na gari salihin bawa in kana tare da shi haka za ka rika koran halayya koyan halayya ta gari da kayan magana wanda take ta ashar sai ga yajin sai fuska wato bai ji daɗin ta haba wani ya kuma kai haka shi kuma da ya tashi magana ta alkhairi zai babu ashariya a cikin sa babu lago babu zage zage babu fatanci a ciki haka a cikin maganganun sa cikin ayyukan sa ina fata mu fahimta wato a nan gurin a fakaice manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ba mu shawara mu zanto mana da abokanan zama na gari aljalis an sa masa aljalis li'annahu yujadisuka wa yulazimuka shi ne mafi yawancin lokaci yake kare da kai wanda yafi kowa kusanci da kai cikin abokananka to ya kamata ya zanto salihi da in ya zanto salihi ga amfanin da zaka ci daga jikinsa in ko ya zanto mugu ga irin fannin da zaka biyo baya yace wala tukul kiyir amma mai buza mai buza zuga zugi imma an yuhrika thiyabak imma ya kona tufafinka wa in ma an tajida minhu rihan khabitha ko kuma wato ka ji mummunan wari ta tare da shi dan ka je makera sai ka rinka jin wari na wato ainihin yadda wuta ke cin bakin karfe ko tsatsa ko abin nan na makera muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito shi kada abokin zama na gari ya shafi aboki na wurin aiki ya shafi aboki na wurin sana'a kuma ya shafi mace da zaka zauna da ita kai namiji idan na gari ne kai kokarin samo mace ta gari dan musamman sai ka kara koyon waɗansu ayyuka na gari ta karfafe ka kan aikin alkhairi ina fata mu fahimta idan kuwa ba kai na gari ne kuma ka samu mace wanda take ba ta gari ba to karshe sai za ka kan aikin barna ke ma mace ta gari sai ki kokarin ki samu abokin zama miji na gari wanda zai karfafe ki akan aikin alkhairi in kin manta ya tunatar da ke in kina tsaye ya karfafe ki ya taimake ki in ya ga kasawarki ya taimaka miki yadda zaki kara kasowa ki yunkuro ko jan ayyuka na alkhairi amma idan kika samu abokin zama wanda yake mugu mutumin banza sai ya lalata al'amarin ki gaba daya addinin da kike da shi ya rusa gaba daya kina da kokarin karatun qur'ani da kiyamul layl zai rusa har su bai dokiri ma sai ki zo ba ki yi daga ta mai san ma dai ya gagara to kin samu mugun abokin zama ki ko da akwai kefi ne mai kyau ko da akwai atamfa mai kyau ko da akwai lace da dahin dawani na gidansa duk wannan aikin banza ne anan za a mutu akwai za a je ranar tashin kiyama ranar babu komai sai imani sai aiki na gari wannan ake nufi cikin fadin Allah ta'ala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim al-khabithat muggan mata masu mummunan hali imma mazunata imma mashaya imma waɗanda ba sa sallah imma waɗanda ba sa azumi imma waɗanda ba ruwan su da addini lil-khabithin abokanan haɗin muggan maza ne wal kabituna muggan maza kuma waɗanda su ma ba sallah ba azumi ga zinace zinace ga yawace yawace ga fasikanci ga fajirci ga rashin mutunci ga sata ga su ma min khabisat abokanan haɗin muggan mata ne wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat a can gefe ɗaya kuma mataye waɗanda suke salihai masu tsoron Allah da aiki na gari abokanan haɗin mazaje waɗanda ke salihai masu tsoron Allah kuma da aiki na gari ne haka mazaje waɗanda suke salihai masu tsoron Allah da ake nagari abokanan haɗin mataye ne nagari masu waɗanda suke masu tsoron Allah ina fata wannan ga wato duk yadda za ka yi duka sawa abokin zama nagari ya kamata kai haka manzon Allah ke bada shawara وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تنكه المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فانظر بذات الدين كربت يداك ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها وانا حديثي أنك أقول أبو هريرة الله تقال الداء بريش daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tunkahu almar'atu li arba akan auri mace ne dan wadansu al'amura guda hudu ɗaya daga cikin al'amura guda hudu limaliha imma dan dukiyarta wa li hasabiha imma dan matsayinta shine hasab matsayi wa li jamaliha da kyanta wa li diniha da kuma addininta to wannan abin da daga farkon hadisi zuwa nan jumla ce khabariya ba insha'iyya ba abinda ake nufi da jumla khabariya wato labari annabi ke bayarwa dangane da halayyar mutane in sun tashi yin aure ba wai umarni ne ke yi cewa in kun tashi ko ku zaɓi mai kyau ko ku zaɓi mai addini ko ku zaɓi mai kuɗi ko ku zaɓi mai asali a ba wannan wani ba labari ne ke bayarwa na ne haka halin mutane yake yanzu ne zai faɗi jumla insha'iyya wanda ta kunshi umarninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fanfar bi zati dini ka nemi ba abuciyar addini ta riba ke daka wato sai ka rahota muttafaqun alayhi wato ka da mutane haka sai wani in ya tashi kudin waje yake kallo amma ita mai kudi ce ko kuma gidansu akwai kudi ya za su ba shi jari ko za a masa hanya samu kwan gida wannan wani haka yake kallo sai ya ga kale dai dan ya samu wannan kaga wannan manufar sa ta yin aure kenan dan ya samu kuɗi a cikin aurensa wani kuma matsayi yake so yar gidan sarauta ce yar gidan hakimi ce yar gidan wani mai mulki ce dan shi ma yan gaja ce wasu labai saboda ya aure yar wancan gidan ya dan tsofana daga cikin sarauta da suke ci wani kuma abin da ke bukata shi ne kyau a ce matarsa ta yi fice wajen kyau wani ma idan har tana da kyau don har kokari yake ya nuna abokanai fa ya rusu tsiya ya rika gayyatar abokanai ana cin abinci a gidan shi da ga matarsa ko ai katon hoto irin iladin din nan a sa a cikin titi duk wanda ya shigo ya danta hoto kala kala wani tana tsaye wani tana zaune wani tana kishin gide wani tana kwance wani ta sa jambaki wani bata sa jambaki ba wani ta yi kaza wani ta yi kaza ka gaskiya wani ya more da mace ka zama yawo bai ka zama bata san addini da kai yanzu ma ka take dan ta zama ta hamayya ba sai ka za ka je gida abokin ka na cewa a daina wanke ina tsayi ba za ka daida wata kace a daida wance samun farko za ki bi wato al'adar wani gari tana da wahala bambam ta wato lokacin muna karatu a madina akwai wani mayar da mutum a wasu state to da wani abokin wanda yake balarabe an gaisa irin za a fitin nan kasa ana ta a daida mutum gidan sai ya faɗa masa haka cikin larabci cewa a daida mutum gidan sai ya wuce ka santa ne ka san ta ne kake ta an daidai saboda su al'adar su tabbata ya sani ta mutum ya daidai matarsa ina ba ta amfani da yo irin mutanen kafin din nan waɗanda suke da riko mai karfi game da sunna da kuma waɗansu ma gaskiya yara ko guluwi wato idan kai telefon gidan mutum in baya nan matar ta ɗauka ba za ta yi magana ba da ka ga da telefon an yi shiru to mace ce ta ɗauka ma'ana kar ta yi magana ka ji sautin ta sai ke shiru ba wai su a kila su al'aura bane su dai suna ganin ba mutunci kowa ma ya ga muryar matar ka dambe saboda haka sai ta yi shiru kai in ka gane idan ka ce mai gidan yana nan abin da kawai za ka ce la ka ga cikin kalmar la ba wani abin da zai garda nan to daga nan sai ka bar sallahu ni ne wani na bugo ko ga telefon nan ba na ko ga kaza shikenan tana jin ka ka gama sai kif sai ta aji to to yanzu wanda suke wannan gaje gaje masa gaida matarsa ko ka ambaci sunanta su ko sunan matar mutum ba za ka ambata masa sunan matarsa ba sai dai ka mata alkuniya dama kowa ya bayar da alkuniya matarsa ummu wani ummu ahmad ummu samir ummu wace sai da sauransu wato yadda dai mutane suke kenan wani ya aure dan kyau wani ya dan matsayi wani ya dan kaza wani ya dan kaza manzon Allah ce fasfa zati dini tarifat yadaka imam an-nawawi yace wa ma'anahu anna an-nasa yaqsiduna fil 'adati min al-mar'ati hadhihi al-khisal al-arba galibi mutane sukan nufi ɗaya daga cikin al'amuran nan ne guda hudu wajen yin aure wani kyau zai laifa wani dukiya wani matsayi wani addini amma masu yin aure dan addini su suka fi zama kaɗan wanda kawai addinin ba sai kalla karatun da ya kalla nasuwarta da ladabinta da halin da ya kalla dan ya aure ta kaɗan ne masu yin galibi an buƙatar ko kyau ko matsayi ko kuma sauran al'amura to manzon Allah kuma shawararsa shine mutum ya nemi abu shirafi idan ya zanto ga ta da kyau ga ta da addini shikenan dole na lalau kenan idan ya zanto ga ta da dukiya ga ta da addini in yi zanto ga ta da matsayi ga ta da addini a iya samun wata mai riko da addini a gidan sarauta ko a gidan masu mukami a iya samun wata mai riko da addini kuma gashi ubanta ko mai kuɗi ne ko kuma ita kanta mai kuɗi ce a iya samun wata tana da riko da addini kuma tana da kyau duk wannan idan an samu kar ya zanto dai wannan kuɗi din ko kyau din kada ya kalla a ka ka da wani abu daban ban da wannan amfanin wannan shine duk kyanta in ta zo za ta ciwo addinin musulunci mutunci ko za ka kare dokar Allah za ka iya taka mata birki amma idan ka zautu ka mutu saboda kyanka kuma wannan kaɗai dukan labarin ka da addini ba na ko da za su yi wa addinin wani gatsi da wata bakar magana ba za ka iya ce mata ko wadan ka saba mata shi ko addini shine a gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wato yace da manzon Allah sai fahris anta wato da yake fahris da zati dini abin da yake nufi fahris anta ala zati dini wa zafar biha ka fadaitu wajen neman wato ce mai addini kuma ka rabauta da ita wa haris ala suhbatiha yi kwadayin zama da ma'abuciyar addini وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك تكون آية وما كان ربك نسيا daga Abdullahi dan Abbas Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mala'ika Jibril ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazuruna me ya hana ka ziyarce mu sama da yawan ziyara da kake mana yanzu a yanzu in a ce kowane mako kana ziyartar mu sau uku idan ma ka ziyarce mu sama da hakan ya kai sau hudu ko sau biyar ko shida me ya na ka yawaita ziyara sai kake yin ta kadan kadan wato a nan gurin imamun nawawi yana so ya kafa hujja da wannan gabar wajen cewa ka nemi wanda yake ma'abucin falala ya kawo maka mai ziyara ne ka nemi wani ma'abucin falala da kake ganin ma'abucin falala ne in ma saboda ilimin sa in ma saboda tsoron Allah sa in ma saboda wani aiki da hidima da yake wa addinin musulunci ka nemi ya kawo maka ziyara gida dan ka karrama shi sahabbai su da dama sukan nemi annabi zo ziyara gidansu dan su karrama shi har su dafa masa abinci wani ma ya yanka masa akuya wani kuma ya kawo abin da ya tafi a gidansa ina da dama fahimta to wannan ya halatta wani abokinka wajen aiki wani dan uwanka wani malaminka wani wanda kake ganin kimarsa da mutuncinsa da darajarsa ka shirya masa ziyara wata rana ka ce ka dawo irin wannan hutu ba ku saba da wannan yanzu nan gudan sai ka samu waɗansu tun da aka buɗe wannan littafin muke karatu a nan gurin aka san juna kuma ake haɗuwa a nan waɗansu ma tun a Beirut waɗansu tun a Katsina amma wani bai taɓa zuwa gidan in ba ta kama kuma wani ba zai iya gayyato wani mutuwa ya zo gidansa kai ma ba za ka iya gayyato wani ya je gidanka wanda kuma irin wannan yana ƙara damuwar zamantaka a tsakanin mutane a bayan wasu ba mu saba da shi sosai da sosai ina ba za mu fahimta to kuma irin wannan yana ƙara damuwar zamantaka tsakanin mutane da na je Madina bayan aikin hajjin bana kusan kuma duk kowace shekara in dai na je Madina haka ne wallahi sai na gaji da ziyartar abokanai ko malaman mu waɗanda wannan zai ce da kun gama da mutum a masallaci an gaisa ya kwana biyu ya kaza kaza ya labarin da'awa ya kuke cikin ana ce da bai daidai bai daidai sai mu ce shi to yau a gidan za ka ci abincin rana wani sai yau a gidan za ka ci abincin dare wani sai kaza in ma ka biya wannan sai da to kullum gaba ɗaya wannan shine aikin ka har ka bar gari in ma dai abokanai da kuka yi makaranta tare in ma waɗanda suke malaman ka ne wani so ke ji labarin da awa wace gugurin da ake ciki mai ake ciki wani so ke ji labarin karanta wani ji labarin karanta wani kuma koyi labarin duk haka ne ku tattauna game da matsalolin addinin musulunci a duniya da can da can da can da sauransu almuhim dai wani abu na kullum Allah shi taimaka mana fa nazalat kake tsami ne baka da gudun zakai abinci a'a ba yi tsoro a dan hama din ni ina ganin ba talauci bane talaucin zuci ne ba talaucin amma yanzu dan ka bai mutum ɗaya kawai zai sa mutum gidanka kuma sai zama wani aiki kuma ko mutum biyu ko mutum uku sai zama aiki wallahi akwai talaucin zuci ne sosai da sosai kuma wasu abu mamaki a nan wurin ba wai talakawa masu kudin ba za su yi wannan wani bai ce da kawai sai ramka abinci a gidansa yi wani shi kansa gidansa bai ci ba don kicin dinsa daban kuma na yaran gida daban can gurin akwai kasuwar tukunya wata za a sa mata itace wannan ta ya ayyukan nasu kenan mutanen gida shi kuma daga can kicin dinsa ga wani kukun sa ya dafa masa nasa shi kadai ya ci daga nan gurin to mutumin da iyalinsa ba ta fi musu wannan zai gida da suna guda gidansa na zuwa gani yace da shi mai ya hana ka ziyarce mu irin yadda sama da wannan ziyarar da kake mana a yanzu wato manzon Allah ke neman wa mala'ika jibril alaihi salam fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ka ce da shi mu ba ma sauka ta sai da umarnin ubangijinka ba haka kawai mala'ika ke sukuwa kasa ba sai Allah ya masa izini له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا abin da ke gaba gare mu da abin da ke baya gare mu da abin da ke tsakanin haka duk mallakar Allah ne can sama inda muke gurowa mallakar Allah ne kasa inda aka turo mu mallakar Allah ne abin da ke tsakanin sama da kasa duk mallakar Allah ne wato ba wani wanda ya isa yayi wani abu sai da Allah ya masa umarni in dai bawa yana itirafi da cewa shi bawa ne ga ubangijinsa mahaliccinsa to bai kamata ba ya aikata ko ya ce ko ya bari sai abin da Allah ya ce yi ko ya ce bari ko Allah ce faɗi ko ce ka aikata dan haka mu mala'iku ba ma kaiwa mu komai sai da umarnin ubangiji inda abin a hannun mai gida kullum ma sai ga mu so bi ko so to amma mu isa mu so kuma sai Allah ya mana izini ka ga wannan nan fadin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi magana da take cewa wai mala'ika jibril ya dade ne bai zo ba da zuwa annabi yake ya magana sai wannan da wannan tafi inganci kenan ko kuma wannan da tafi inganci in ga cikin Bukhari take وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به wannan hadisi an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ce la tusahib illa mu'mina kar ka yi aboki da kowa sai mu'mini amma munafiki kafiri kirista bai zuwa kar ka yi abota da shi haka manzon Allah ce la tusahib illa mu'mina kar ka abokanci wani sai wa sai mu'mini wala ya'kul ta'amaka illa taqi kada wanda ya ci abincin ka sai mai takawa sai bawan Allah ta ki rawa Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'd Allah ba ta bi hadisi ne sahihi dan aka san cewa Sa'd Allah ba ta bi so kake a ce bai inganta ba Allah ya yarda Allah ya yarda gane ta ki ya wanda yake na zahiri shi kake gane ta ki duk mai kokarin iltizami da umarnin Allah da barin hannunsa sai da take yi kamar yau a ko inda suke ruwa ko inda suke ruwa ba da ke da da mummuni ba da ɗaya ba ne kalmar ta ki ta zama a khas sama da kalmar al-mumin ala kulli halin dai wannan dai ta zama a khas sama da kalmar mumin wato abinda wannan hadisi ke nuna wa kar wanda ya ci abincin ka sai wanda yake tafi ma'ana ko da gama garin musulmi wanda yake ya shahara da fasik da fasikanci da fajirci ba ka kira su ka girma shi da abincin ka ina fata mu ma'ana idan za ka kira wani ka shirya masa abinci na girmamawa ya kamata ya zama wani iri taki ta kawarsa ce ta sa ba sharadi bane sai malami ya iya zama mutuwa malami ya iya zama ba malami ba ya iya zama mutuwa dan boko ya iya zama mutuwa dan kasuwa ya iya zama mutuwa ta kiri ya iya zama yana da shi amma kai ka so ka girma masu da abinci to ya zanto sababin da yasa har ka so ka girma masu da abinci ya zo gidanka ka karrama shi shine ka dawarsa ba wai connection dinsa ba ba wai cewa abokin gwamna bane ba ba wai cewa abokin wani famina suka so ya bane ba ba wai cewa can a gindin magani yake a Abuja wuri kaza wuri kaza ba sai ka shirya masa wannan kai duka dan gobe ka girba ba wannan ba ake bukata mutumin da saboda ta kawace ka kira wasu ka bashi to wannan shi ake magana dan ba wani hujja da ka girma fata ba wani hujja da ka girma fata mutum ina fata an fahimta amma idan ya kasance akwai maslaha ta da'awa mutum ne yana fajinci yana fasikanci an yi fazar waje an masa wazi bai ji ba kila girmamawa za ka sa ya fahimta sai ka shirya masa abinci don ya zo gidanka kila wannan zai ji ka mutunta shi ya ji daɗi sai ka amfani da wannan damar sai kai masa wazi kila sai karba to in dan wannan ne ya halaka amma har kawai ga mutum fajiri fasiki mutumin banza ba mutumin kirki ba kawai ba dan mai ka masa wazi ba ka zo ka girmama shi dan adalci ko sai ka girmama shi ba wata hujja ta girma su kuma ina ba za mu fahimta don yanzu kenan kana ba su tukunci akan sabon da yake wa Allah ga wani sai yana wa Allah da aka kiyaye shi kan mutum tashi ba dake shi a matsayin kawai ba wannan kuma kawai dan da duniya a hannunsa ko mulki ko wani abu shi kenan sai ka dake shi a matsayin mutum wato alaka ta mummunai da suke girmama juna da ita ita ce alaka ta imani da takawa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala banda wani abu daban wanda ba wannan ba kun gane duk wani abu da bai kai wannan ba wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi da isnadi da yake la ba ta bi a cikin sharhi ku duba ku gani mala yace fihi nahyu an musahabati ahli al-kufr wal fudur wannan hadisi na nuna rashin yin abuta da kafirai ko fajiran mutane wal hasu ala musahabati ahli al-iman wat tuqa kuma hadisin na zabarsuwa wajen yin abokantaka tsakaninka da ma'abuta imani da takawa zalika anna sahiba sahib yace domin as-sahib aboki sahib yana jan abokinsa kan alkhairi in abokin alkhairi ne ko kan sharri in menene in ma abokin sharri wa as-sahiba sahib لأن الصاحب صاحب الصاحب نفرقه بالصاحب الصاحب نبي بالسين عن ذلك وفيه النهي عن إطعام الطعام لأهل الفسق ونهوهم a cikin hadisin akwai hana mutum dangane da ciyar da abinci ga ga ma'abuta fasikanci da makamantansu lima fihi min i'anatihim ala al-ma'siyah ka ce da shi ya karfi ya tafi gidan fasikanci ya ce ya koshi ka bashi karfi da lafiya ya je ya fasikanci ya je ya zina ya je da wani ina amfani ka wa fihi al-haqq ala it'am at-ta'am li ahli at-taqwa a cikin hadisin akwai wato ainihin kwadaitarwa dangane da ciyar da abinci ga ma'abuta taqwa li yatakawwu bihi ala ta'ati Allah ta'ala domin su karfafa wajen yawa Allah ta'a li yatakawwu bihi ala ta'ati Allah don su karfafa wajen yawa Allah ta'ala da'a ina fada an fahimta وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi yace ar-rajulu ala dini khalilihi dan adam yana rayuwa ne akan addinin abokinsa idan abokinka ya zanto mummuni galibi kai ma za ka zama mummuni in ya zanto kafiri ana jin tsoron ya kai ka kafirci yan abokinka ya zanto ahlus sunna ana son ran kai ma ka zama ahlus sunna in abokinka ya zanto dan bid'a ana jin tsoron bid'a ta shafe kai dai da cikin wata bid'a ina ba zan bayyana dan adam yana karfa kowa galibi da abokanansa to amma kamar da na faɗa a can wadansu gurin na bayan za ku iya tuno ba akwai abokanai wadansu tun na yarinta an yi wasan kasa tare akwai abokanai na unguwa ɗaya ko gari ɗaya akwai abokanai na kuma an haɗu kila su kan kadai akwai abokanai waɗansu sai a jami'a aka haɗu akwai waɗansu an haɗu a kasuwanci akwai waɗansu an haɗu a binnan akwai wanda kwanakin ko tsawon rayuwar abokantakar ku shine tsawon rayuwar ku a duniya tunda kuka san juna kuke abokai akwai wani daga shekara ɗaya ne zuwa yau sanadiyya an haɗu a wajen makarantar ta shari'a musulunci kan wajen wani tafsiri kan karatun alkur'ani kan karatun hadisi sai aka haɗu da juna to a irin wannan abokanai mai hankali yana kasa su ne ba su matakai matakai baya ba su matakai duka gaba ɗaya waɗanda ya kamata ko da lokaci su zanto sun fi kowa kusanci da kai su ne wanda kuka haɗu a kan tsoron Allah akan imani akan tafawa akan ilimi akan addini akan kaza su ya kamata su kowa kusanci da kai su waɗancan irin barbarbi waɗanda an taso tare gare ɗaya unguwa ɗaya ko an yi karatu tare ko an fara fitarci tare amma ba su kai ne fajirai ne ba a ce ka yanke da su yankewa ta gaba ɗaya ba amma ko bai kamata a rinka ganin kullum da kullum shi yasa idan mutum ya zo zai ga abokanai waɗansu guda kala uku ne akwai wanda kusan kullum kuna tare da juna in zai tafiya ya bar gari ka sani in za ka yi tafiya ya sani idan iyalansa suka ci shiru bai zo ba kana daga cikin wanda za a fara tambaya shiru ko mu ga wani ko yan uwansa ko iyalansa sun taron to irin wannan ya kamata ya zanto salihi ne taqi ne bawan Allah ne mutum ne na kai akwai kuma waɗanda suke a mataki na tsakiya ba su kai wancan ba ana yawan taruwa ana yawan gaisawa amma in bai ganka wani lokaci ba zai tambaye ka ba sai an daɗe an daɗe ce kan yau ko wata biyu ban ga wani kaga ya kawo wanda wancan wanda ba za ku yi sati ba juna ba kuma yanzu to hankali ya kwanta ina ba dama ne akwai kuma wanda yake na karshen kasa shi na karshen kasa irin wanda in an ga juna a gaisa a tafa ba ida ba dai kaza ko ne in ba ga juna ba shekara guda ba mu ne akwai irin wannan gowa to irin wannan duk wanda yake fasiki ne haka ya kamata ka dauki wannan matakin da shi ya halatta ka kai masa ziyara inda nufin kai masa waje ne kuka faɗakar da shi ya halatta da akwai wani kila yankewar ba za ta yi masa amfani ba akwai wanda yankewa ta fi masa tasiri wato kana lura da halayyar kowane mutum ne menene abin da yake masa daidai shi da abin da abin da Abbas Mahmud al-Assad ke cewa kowane dan adam yana da miftahu shakhsiyya wato yana da makulli na kansa wanda in ka san makullinsa sai ka buɗe ka shiga yadda kake so kuma ka fita lokacin da kake so duk baka san mabuɗin sa yadda ake shiga masa ba wala ka san yace idan ka lura Umar da da Abubakar da Umar da Uthman da Ali kowanne sahabi da cikin sahabban manzo Allah kwalafa wa bashi dun ne an ce amma kowa mabuɗin sa daban na shakhsiyar sa irin abin da zaka fuskanci Abubakar da shi ya fahimce ka bayan da zaka fahimce Umar da shi ya fahimce ka idan abin zaka fahimci umar da shi fahimci gaba da sai ka fahimci a kuma da aka yi kuma fahimci ka kowa akwai yadda shakhsiyar sa to kowa ne zai ka tafi da shi yadda shi yake kai ka za ka tafiyar da mutane yadda kai kake abin da kake so shi za a yi maka ka tafiyar da su yadda suke so ina ba ta fahimta wani duk yadda kai wa'azi ba zai ji ba amma in kai masa kyauta sai ya ji wani duk yadda kai kyauta ba zai ji ba amma ka kai masa ziyara a gida sai da ka mutunta shi a tashi wata sauka ta ka je ka gayyato shi ka ce ya zo sai da ka mutunta shi a sakamakon haka suka ka jawo shi gefen ka bayan koda yayi nisa da kai ka koya masa alkhairi bayan koda ba yayi to wannan duk shine aikin mu duk wanda fa yadda ake a shirye da al'umma kenan ba wani mutum wanda yake dan kawo dan bakin sa dan iya wa'azin sa dan kansa da Qur'ani da hadisi zai shirye da jama'a sai in jama'a gaba ɗaya ta yi tarayya da'awa tana bukatan a ciccibe ta ne gaba ɗaya ai wabba ka a taɓa ta wancan ya kama ta wancan ya kama ta duk kuna da abokanai kuna da mata kuna da makwabta kuna da yankuwa kuna da wanda kuke makaranta tare kuna da wanda kuke kasuwanci tare wani tasiri ko wani ɗayan ku yi wa dan uwansa wani tasiri kai wa abokanan ka wajen jawo da ayyukan farnan su dawo su zama ahlus sunna yadda kake zama masu amana yadda kake kake masu tsoron Allah yadda kake kake su daina rushi yadda ba ka yi su daina ƙarya da ba ka yi su rinka halartar sallan dangi yadda kake kake yi su daina zina su daina shan giya yadda kai ma za ka rasa baka shan giya kowane ɗaya ya duba abokanansu nawa guda nawa yawa tasiri kuma wani irin juyi juya ne ka kawo a cikin gidanka tsakanin da matanka wani irin canjawa kai musu haka kuma makwabtanka haka danginka haka yan uwanka kowane ɗaya sai ya duba wannan idan ka yi iyakacin ƙoƙarinka Allah bai kaddara shiriwarsu a hannunka ba ubangiji ta'ala ba zai kama ka da laifin kasawa ba dan kila wani ubangiji ta'ala ya so su da bata baya da kariya in ba haka ba yaya annabi nuhu matarsa kuma ta fandare yaya annabi nuhu matarsa ta fandare yaya annabi nuhu dan sa ya fandare yaya annabi ibrahim baban sa ya fandare dan rashin iya wa'azin annabi ibrahim ko dan rashin iya wa'azin annabi nuhu ko annabi nuhu ko dan gajiyawar su ko dan musulmi sai ba Allah ya sani sun yi sun sauke nauyin su to kai ma ba a ce wai dole shiryar na hannun ka ba shiryar a hannun ubangiji suke amma a duk da ke aka tsora ma nauyi shine kai me kai bayani kai ka zarkar to amma dukkan kudin yanzu kowa ya tsora wa mai wa'azi ido shi zai gyara masa gidansa ya gyara masa abokanansa ya gyara masa makwabtansa ya gyara masa mutanen kasuwa kai kuma ya gudun ma kake yi shi yasa ya zama sai ga mutum ya rubuta takarda malam ni ne nake da wani abokin aiki na yana kaza yana kaza yana ni ne nake da makwaci na yana kaza yana kaza yana kaza ni ne nake da kaza yana da kaza yana kaza kai ne kai wani kokari kai wani kuma da an yi wata nasiha an yi wata nasiha ya gani to kila nasiha sai kai da ka kasa masu in kai da ka kasa masu kila ba zai fahimta ba kila ba ka lalace shi kila ba ka wani kila ko kuma ya san ka da zaɓi wajen wani abu amma ba ka da bala'i ruwa mutum mutum ba ta ba a masa ya nemi banki a wurin ka ya nemi taimakon ka ba kai masa ba kuma ya san kana da hannu ya ji wani kan da tasiri ka ce da kuma kada nan mun kai ka dawo aka ji fahimtar wa'azi sai zafin nasiha to Allah ta mu gani dukkanin ku da wakilan addinin musulunci ne kuma kowa sai an tambaye shi Allah ko dukkanin ku duk kuna da abokanai kuna da mata kuna da yaya kuna da makwabta me kuka yi haka su ma mata suna da kawaye kuma suna jin wa yadda kake shiryu kika shiryu nawa kika shiryu cikin kawayenki cikin makwabtanki cikin masu miki aiki cikin masu miki hidima cikin masu miki wanke wanke me kika koya a wajen ki na alkhairi me kika koya musu da tasiri kike musu eh an ji kin ba su zaton a tamfa bayan ta kode an ji kin ba su zace na laifi ko na takalmi bayan wari ɗaya ya bata kika ba kika ce su nemi wari ɗaya ko kin ba su makan ba su sabo ma ko kin yi kaza kin yi kaza an ji kin yi wannan kin sa su sallah kin sa su azumi kin koya musu ya mallali kin koya musu karatun Qur'ani ko kin sa kin koya kin sa su a makaranta kin ce zaki dauki nauyin uniform din da kudin makaranta ko miki ba ina ba za ku fahimta da kyau idan muka dauki rayuwar musulman farko dukkan su kowa aiki ke maza da mata kowa aiki ke a mujahidin da ya dace da shi a fagen da ya dace da shi kowa da'iya ne a fagen da ya dace da shi da mai da'awa da kuɗi da mai da'awa da nasiha da mai da'awa da ziyara da mai da'awa da wa'azi don ba wata da malanta ake yin da'awa ba karantarwa ce da fatawa sai da sai da malanta da ilimi karka je kai kankan ba wajen fatawa bayan za ka da ilimi ko wajen koyarwa bayan za ka da ilimi amma wa'azi da fadakarwa da nasiha dan abin da kake da shi ba shi zaka bayar bisa ga ka'idar ballighu anni wala aya a wannan ka'idar kowa ne abin da ka sani kuma ka taka barki ni na san cewa in muna bin wannan tsarin to mu sanya shekara biyar za mu ga kirista nawa za mu musulunta mu sanya shekara biyar mu ga yan bid'a nawa za mu juya su su zanto yan takifan sunna mu sanya shekaru mu ga fadirai nawa ne waɗanda za mu canja su su dawo kan tafarki na na na na iltizami da nutsuwa da nisantar kaba'ira to amma kowa ya bar mai wa'azi ne zai yi a rediyo ko a talabijin ko a kaza da kaza رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه عن أنس صلى الله عليه وسلم يتي المرء مع من أحب mutum yana tare da wanda yake so wato wannan daga cikin abin da ake kira jawami'ul kalim jawami'ul kalim shine kalma dunkulalliya da zura amma ta bada ma'aman ahabba mutum na tare da wanda yake so duk wanda ya so mummunai zai tashi a tutar mummunai gobe kiyama duk wanda ya so kafirai zai tashi a tutar kafirai gobe kiyama duk wanda ya so munafukai da fasikai da fasirai zai tashi tare da su gobe kiyama wato hadisin ya kunshi at-targhib ya kunshi kuma at-targhib at-targhib liman ahabba al-mu'minin at-targhib liman ahabba al-kuffara wal fasiqin wal mulhidin wal munafiqin ina fatan kun bayyana al-mar'u ma'a man ahabba kaga Allah madaukakin zaki ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya so kafiri zai tashi cikin sunan tashin kiyama ina fatan kun bayyana duk wanda ya so kafir zai tafi cikin su ranar tashin kiyama to irin waɗannan hadisai ya kamata mu rinka fahimtar su ko malamai su fahimtar da musu musamman a irin wannan lokaci irin illar san kafirai abin da dawo wani musulmi ne a nan kasar suka so suka ce sun koshi da mulki suka ɗauka suka ce abba kafir suka goyi bayan sa da dukiya da kowane irin abin nan to ga abin da kafiri ga ga tsayin da kafiri ke da kima kowa ya gaya da illa zai to wanda suka yi wannan sakamakon yana nan da su gobe kiyama in musu tuwo ba wanda su fara yin su farga ba suna zuwa suna yin tazarci ko don su samu kwangila ko don wani matsayi na su na karan kansu ba dan addini ba ba dan Allah ba ba dan musulunci ba وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب أو رواية أكتد من ذن الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم متن يكي سن وطن سمتاني ولما يلحق بهم أما كش هل ينزل بالرسكيس با تهنجر قواري إيمانسو تهنجر يوم أيكسو نيني رجي سن صحابي كيف رجي سن صحابي ke da kike son ka ga aiko ta bi tabi'ina sai dai da ni da ke da ita din da shi din dukkanin mu imanin mu da aikin mu na gari ba su kai irin na sahabbai ko ta da ai din ba yaya za a yi gobe kiyama ga shi mu yanzu anan muna san su muna da imani muna da aiki amma bai kai na su yawa ba yaya za a yi za a ga juna kuwa sai manzon Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da waɗanda ya so ma'ana duk da suna babban matsayi gobe kiyama amma Allah ba zai haramta musu ganin juna ko saduwa da juna ba a lokacin da Allah ya tsara ku mai ga dama ta hanyar da Allah ya tsara ku mai ga dama kuna fahimta da kyau wa an anas radiyallahu anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وانا حديثي أنكر قولك أنا السلام مالك يتي وانا مزا من كركرا يتي دمان زن الله متى الساعة يوش كياما ذات ساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله يتي دشي ما أعددت لها من كيمة تاندي إتي كياما كذا نن ba wai abu ne mai muhimmanci ba sanin yaushe za ta tsaya abin da ya fi wannan muhimmanci shine mai me ake mata tanadi shi yasa ya tambaya sai manzo Allah bai masa tambaya qala sai wannan mutum yace hubbullahi wa rasulihi abin da ne wa kiyama tanadi son Allah son manzon Allah qala sai manzo Allah ce anta ma man ahbabta kai kam kana tare da wanda ka so yanzu duk wanda yana da mana musowa ke da muso Allah da manzon sa muso ya uwan mu ne amma idan amfanin muso kafirai idan amfanin muso kafirai duk wanda ya dangala kafiri kuri'a ya so kafiri fikin duk wanda ya samu kafirban barawo tantirin mazinaci dan giya ya dangala masa kuri'a ya zaɓi kafiri ba kenan ya so shi kuma ranar tashin kiyama za su tashi tare abin ba wasa bane ba zaurancan magana manzon Allah yake ba isar da sakon musulunci yake ga masu imani na gari da haka ya kamata mu yi hantara kwarai da me ya za a baka a duniya wanda zaka barar da lahirar ka da shi me ya za a baka wanda ya kai matsayin minti biyar na cikin aljanna a nan gidan duniya me ya ci me ya ce duniyar to ya kamata mutane mu yi hantara mutum zai so Allah zai so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so mu ne zai ki shaitan zai ki ma'abuta shaitan zai ki kafirai zai ki fasikai zai ki mulkai wannan shine ka'idar ta kafiri ko da mai kanka ne ba sai ka so shi ba mummuni ko da ka dauke shi a matsayin dan adawa an ce dole ka so shi mummuni ko da bai yi maka daidai ba an ce ka so shi a matsayin shi na mummuni za ka so shi da don siffar imani ba don ya taɓa ma kyauta ko bai taɓa maka wannan shine ma'auni na gari da ya kamata musulmi ya fahimta amma wallahi tallahi duk mai wanda ya kudurce a zuciyarsa cewa zai zai zai zafi kafiri ko zai zai zafi wani wanda ke musulmin ne amma fasiki dan zindiki zindiki wanda wani ma ya fi kafirin tsiya wajen zagin musulunci da cin mutuncin addinin musulunci wallahi duk wanda ya zafi wannan za a tashi cikin tutar ranar tashin kiyama kawai sai ka a nan gurin ana ganin ka mutum na gari sai a ganka can gurin a tutar su ubasan to mutum ya tashi a tutar ubasan da ayo ya tabe wallahi tutar kafirai tutar mulhidai wallahi mutum ya tabe kaza ɗin shi za a tashi ka tutar kafirai gobe kiyama ba wai sunan ko kabilar za ku kalla ba addinin mutum da akidarsa ina fata muna fahimtar da kai وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله a wata riwaya wannan mutum yace kiyama kan bai mata ban yi mata tanadin yawan azumi ko yawan sallah ko yawan zakka ba ko sadaka walakin ni uhibbu Allah wa rasula abinda ne mata tanadi shine ina kaunar Allah ina kaunar manzon sa sallallahu alaihi wasallam kaga nan bai ce wai bai yi sallah ba bai ce bai yi azumi ba a'a ba wai yayi da yawa bane ba wai yawaita na fulfuli yayi ba doriya akan farilla ba wai yawaita na fulfulin sadaka yayi ba doriya akan zakka ba wai yawaita kaza bai ba shi dai yayi waɗannan daidai na farilla amma babban abin da ya sani zuciyarsa tana kaunar Allah tana kaunar manzon Allah ba wai ana kore bai waɗancan ayyukan ba na karo ne fahimta ba ko ka baka sallah baka azumi baka haji kana san Allah da manzon sa wannan ai ƙarya ne wannan ƙarya ne ka ku lura da nassin hadisin ma adatu laha me min kathir sawmin kathir sawm ma'ana dore akan farilla ke wala salatin ma'ana dore akan me farilla ita ma ta guda biyar wala sadaqatin dore akan me zakka wato kuma anan za mu fahimci yana yin nafila sai dai ba mai yawa ba yana yin nafilar sallah yana yin nafilar azumi yana nafilar sadaka amma ba wai yawa suka yi ba irin yawan da ya kai ya kawo amma dai ya san yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah bayan yayi waɗancan farillai gaba ɗayan su kuma yayi na fulfuli ɗan kaɗan ba masu yawa ba amma dai ya san yana kaunar Allah da manzon sa walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu ina fatan kun fahimta waye yake magana su ce me to ai sa ne bayanin yanzu wannan bayanin ai ya kamata ka samu ansa ce a cikin dai wannan bayanin dan na san akwai yan bid'a da suke cewa san Allah da san manzon Allah ya wadatar ko da mutum baya sallah baya azumi baya kaza baya dan bid'a nasu to kaga wannan ai so ne na ƙarya dan Allah ya nasanta me za su da fata ayi fadan Allah ta'ala in kuntum da yabuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya za su kuma da aka ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasulihi ko ansawa Allah da manzon sa sai suka ji ansawa suka ce mun ki ba za mu ansa ba mu dai muna san Allah ko ansa ku yi sallah suka ce ba za mu ansa ba ko ansa ku yi zakka ba za mu ansa ba idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikr fas'au min yawmil jumu'ati fas'au ila zikr suka ce la nasa ba za mu tafi ba mu dai muna nan muna zikri ya zama wasa ke ba addini bane kuma wasa ne وعن ابن مسعود رضي الله عنه واتو akwai tanakuzi ne cikin bid'a idan kana so ka rushe bid'a in dai ka ilmantu da dan ilimi na usulul bid'a wato shika-shikan da ake gina bid'a akai ka gama da ita yawanci bid'a ko a gina ta kan hadisi zaifi ko mawdu'i ko a gina ta kan mafarki ko a gina ta kan ƙarya ko a gina ta kan tatsuniya ko a gina ta to sai ka samu gaba ɗaya ita kanta tana cin karo da juna kaga irin wannan da za su ce wai su sun ga hakika suna son Allah suna son manzon sa haka ko bai sai babu komai kuma sai a zo da gefe daya a zo a ce kai ta zikiri kai ta zikiri har a ce maka mahaukaci ina maganar san Allah dai idan kana san Allah ko ba sai ka zama zikiri ba tunda dai har azumi ma ka ki sallah ma ka ki to kuma sai kai sai ke zama ka kawai san Allah ya tsira kake a kusa ko ka shiga aljanna to amma dan kana ka zai a ka je kai ta zikiri kai ta zikiri har sai an ce maka mahaukaci وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أهب قوما ولم يلحق بهم wani mutum ya zo wajen manzon Allah ya ce da shi ya manzon Allah me zaka ce game da mutumin da ya so waɗansu mutane amma har zuwa yanzu bai kamo su ba shine walam yalhaq bihim bai kamo su ba ta imani da aiki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam المرء مع من أحب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة دقى من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي الناس معادن mutane da kuke ji da gani fa kamar ma'adanai ne da ake hakowa daga ƙasa ka ma'adin zahabi wal fidda kamar ma'adanai na zirariya da azurfa an gane ko ma'ana kimar mutane da darajarsu daban-daban ce wani ya fi wani ai ma'adani na zinari ba daidai yake ba da na azurfa na azurfa na tagulla ba daidai yake ba da bakin karfe na kaza ba daidai yake da kaza ba ma'adani daban-daban ne kimar daban-daban ne to haka mutane ma daban-daban suke khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam idza faqihu ko idza faqahu khiyaruhum fil jahiliyya zaratansu a lokacin jahiliyya khiyaruhum fil islam su ne zaratansu kuma a cikin musulunci idza faqihu in sun fahimci addini ne ina fata an fahimta wato ta iya wa mutum gashi ya keto jahiliya kuma ya zo shiga musulunci sai wannan ya ƙara masa dan a cikin lokacin jahiliya ya zama mai kyauta ya zama mai hali na gari ya zama mai taimakon maraya ya zama mai kaza sai kuma aka zo musulunci kuma sai ya shiga musulunci kaga irin yadda ya fice a lokacin jahiliya to kuma a nan cikin musulunci sai mai sai ya fice da ya shiga musulunci musamman kuma in ya fahimci addinin musulunci idza faqahu kenan ko idza faqahu ina fata mun fahimta a lokacin da ya ko da aka sani da kyauta irin sa hakim al-qari sanannun da kyauta irin sa abdullahi ibn zubair sanannun da kyauta walid ibn mughira sanannun da kyauta har alfahari mutanen jahiliya suke wajen kyauta da wato ainihin tariyar bako alfahari suke da irin wannan akwai wanda zai hura wuta cikin dare kawai dan matafiyi idan ya ga wuta ya ce ga gida can bari in je ko na samu abinci jira suke mutum ne akwai wanda za a zo da sun kwanta sun yi barci ba ko ya kwankwasa kofa idan aka tashi cikin dare din alfaharin sa shine ya ce na soke masa rakumi mutum ɗaya ka soke masa rakumi ya yi abinda mutum ɗari za su ci to duk a jahiliya an samu irin wannan za ka ji wani saboda wato irin yadda yake karrama bako idan ya zo yana ganin ma kuskure ne ka ware na bako daban naka daban naka din shi ne na bako idan bakon ya zo kai ka hakura ina cewa lihafi lihafu dhayfi wal baytu baytuhu wa lam yulhini anhu ghazalun muqannaq uhaddithuhu inna al haditha min al qira wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahjab lihafi lihafu dhayfi ma yabina shine na bakon wal baitu baituhu gidana shine dai gidan baban idan ya zo walam yulhini anhu ghazalun muqannaq ko da ina da sabuwar amarya ba ta hana in je in yi wa bako na hira in dauke masa kewa in sa ya biya huta da ki ce ko hadithu nukan dan tattauna da shi innal haditha min alqira dan shi kanshi zance kamar abinci ne wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahjaw to amma fa ba na cika da surutu zuciyata ta san yana bukatar hutu idan dan yi zance ya ji daɗi kuma an jima sai in bar shi dan ya samu hutu wato daidai wani da kenan duk yadda suke alfahari da irin wannan wani yake cewa salil ja'i al-gharatana ya umma munziri idza ma atani baina nari wa mijzari halabsutu wajhi innahu awwalul qira wa abdul ma'rufi lahu duna munkari yace in biki sanni ba wato ya je zuwa shi kenan sai kudi kansa yake koda kansa in biki sanni ba tambayi dukkan wani mayumaci da ya taba ketawa ta wannan karkara duk wani wanda ya wuce ta wannan karkarar da yake neme shi in biki sanni ba ki tambayi waɗansu dukkan wani bakiri idan ma atani baina nari wa mujzari lokacin da ya zo na ganshi ina tsakanin inda na yanka rakumi da kuma inda murhu yake nan nake kai ka in gasa in dafa in soya kala daban-daban in kawo masa ki tambaya ki ji halabtu wajhi innahu awwal dhikra shin ina sakan masa fuska ya zanto shine ruwan farko da bakona zai fara sha wa afzul ma'rufi lahu duna munkari ina bashi dukkan wani abu na wani gari tun daga magana har halayya amma duk wani mummunan abu da wasu na koye kare gani ina yin dogo ba na yi daidai zaurci abin da ya faɗa kin to kaga irin masu irin wancan aiki na jahiliya idan suka shiga musulunci manzo Allah ya ce yadda suka yi fice a can sai su yi fice a cikin musulunci in za su bi musulunci sau da kafa kuma galibi mutum na kamar yadda Umar dan Khattab ke cewa mutum baya gane kimar musulunci sai ya keto rayuwa ta jahiliya yanzu ko da a rayuwa irin ta mutu nan gurin irin wanda yake dan duniya ne gogagge ya yi shigi da fici ba daren da kura da bata gani ba sai daga ba Allah arsa shi da tuba ya zama tataccen ahlus sunna sai ka ga ya sha wannan da wanda kawai ya tsinci suna daga sama bai duniyanci ba kuma falalar su ba za ta zama ɗaya ba dan me wannan ya san zakin fasikancin amma ya kauce masa ba dan bai iya ba wancan kukila bai san yadda ake yi bane da ya sani da an yi tsaya da shi to bai sani ba Allah ya taimake shi bai sani ba ku algafila ta wannan mu'minat wadanda su wai da suka da an ce wata tayi na to ya tai tai algafila ta wannan mu'minat ke yaya su wannan tunanin ba baya cikin zuciyarsu yaya ma ake ake yi to wani haka yan an ce wani ya fasa kace ce ya aka yi ma aka yi kaza wani haka yake to Allah ya taimake shi ne shi bai sani ba shi yasa sai ya tsayu akan sunna amma da ya sani da an yi tsiya da shi to sai ka ga wannan mutum da ya fito waccan rayuwa Allah ya arzuta shi tuba ya dawo yake goge munanan ayyukansa yana maye gurbinsa da mai nagari sai ga ya farko da suna sai ga in ya rike addini babu wasa a ciki ba za ka yi masa wayo me za ka faɗa masa wani dare da kula wata gari ba khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islami idza faqihu fal arwahu junudun mujannada فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف فالأرواح سو رايك جنود مجندة كمر رندنوني ne ababen tarawa irin yadda ‘yan adam suke tattaruwa haka ruhi ruhi na ɗan adam suke taruwa fama ta'arafa minha waɗanda suka san juna ta hanyar ayyuka da gari suka waye da juna naga kana sallah irin tawa kaga ina sallah irin taka kaga ina azumi irin naka naga kana yin irin nawa waɗanda suka gane juna ta hanyar imani da aiki na gari i'tana sai kaga sabo ya zo a tsakanin su wa ma tanakara minha ikhtara amma duk wanda suka yi sabon ban da juna ta fuskar ayyuka na gari sai ga sabani ya faru tsakanin su ina fata an fahimta to wannan hadisi waɗansu malamai suna fassara sa cewa ana magana ne akan ruhi ruhi ruhi na mutanen da suka mutu idan an tara su wuri guda yanzu da an karɓi ran mummuni a yau cikin daren nan da an sake shi shi da kanshi wannan ruhin zai tafi da inda taron ruhi na mummune wanda suka riga mu gidan gaskiya su saboda me suna gane juna ta hanyar me imani da aiki na gari amma rai ta mummuna kuwa ta mummunan mutum wanda yake ba mai aiki na gari ba ko da an kai ta cikin rayuka wato na waɗanda suke masu aiki da garbara su zama ba sai ta kauce ta koma inda suke cikin waɗanda suka yi tarayya da ita wajen munin aƙida da munin aiki wato duk wannan da yana ƙara faɗaitar da mu ashe suwa ya kamata su zama kusa da mu mutane na biyu رواه البخاري قوله الأرواح من رواية عائشة رضي الله عنها وعن أسيه بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة شيء أسير ذاك وضمة ذاك والهمزة ضمة سين كما كلمة فتحة ابن عمرو أو كون أنا كنت ابن جابر قال يتي كان عمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله قال الداء غريس يا كسنتي إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن إذا wato agaji na mutanen Yaman suka zo masa jama'a na mutanen Yaman da suka zo su ce ga mun ba da kanmu sojoji ne ina za a tura mu ina ake bukata ina musulunci ke da bukata mu je wata iyaka ce ake jin tsoron abokanan adawa na iya fadowa ga mun kawo kanmu su ne amdadu ahlul yaman za su taso su zo wurin halifa su yi mubaya'a su ce kawai mun zo ne dan jihadi to lokacin da duk waɗannan mutane na yaman suka zo sa'alahum sai Umar dan Khattab ya tambaye su afikum Uwais ibn Amir shin a cikin ku akwai wanda ake kira Uwais ibn Amir a ce babu waɗannan su zo ya tambaya a ce babu ana nan hatta ata ala uwais har yanzu a lokacin da Umar ya yi tambaya kan ayarin da yake akwai uwais a ciki radiyallahu anhu fa qala lahu sai Umar ya ce da shi anta uwais ibn amir shin kai ne uwais ibn amir qala na'am yace eh ni ne qala min murad daga cikin kabilar murad bani murad thumma min qaran sannan daga cikin kabila ta al-qaran wato kai ne uwais ibn amir al-qarani قال نعم يتي إيمين قال سيتي فكان بك برس فبرئت da can kana da ciwon zabaya sai kuma ka warke daga baya ko albaras sai ka warke ka warke illa mawdi dirhamin sai gurgudan wurin da bai fi fadin taro bane kawai ya rage a jikin ka mai wannan qala na'am wai sai ce eh ne ne qala laka walida kana da mahaifiya tana nan qala na'am yace eh ni din ne ina da mahaifiya qala sai Umar ya ce da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa ya'ati alaikum uwais ibn amir uwais ibn amir zai zo gare ku ko sahabbaina bayan shudewa ta ma'a amdadi ahli al-yaman min murad daga cikin rundunar da za su kawo dauki ko agaji cikin mutanen yaman shi uwais din yana cikin kabilar bani murad summa min qaran sannan kabilan karan kana bihi barasun fa bari'a minhu da yana da albaras sai ya warke illa mawdi dirham sai wurin dirhami ɗaya kawai lahu walidatun huwa biha barrun yana da mahaifiya wanda yake mata matukar da'a law aqsama ala Allah la abarra idan kuwa sai ya zo yana cikin mutanen da inda zai yi rantsuwa sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa inda zai rantsa yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwa din dan kada kafara ta kama uwais fa in istata an yastaghfir laka fa fa'al da haka in ka sami iko ka roke shi ya roka maka gafara to kai haka wato Umar dan Khattab ya fada wa Uwais wannan matsayin da yake da shi manzon Allah ya faɗi wannan hadisi a lokacin Uwais din baya wajen Uwais ma bai sani ba a ta yi wa an haife shi amma bai zo ya zama da annabi ta iya wa haife shi domin ba dukkan wanda aka haifa lokacin annabi bane zai zama sahabi an gane ko fastaghfir li da haka ka roƙa mun gafara in ji Umar dan Khattab yake ta da uwai fastaghfara lahu sai shi uwai sai roƙa masa gafara fa qala lahu Umar sai Umar yace da shi aina turidu ina kake son tafiya qala al-kufa yace ina son in tafi kufa qala sai yace ala aktubu laka ila amiliha shin ba zan rubuta maka takarda ba ta musamman zuwa ga gwamna na da ke can kala sai ce a kunu fi ghabara'in nasi ahabbu ilayya wallahi in zama cikin yan sahun baya a mutane shi na kuso dan me zaka ba takarda wajen gwamna an ji a san cikin yan cabinet office ko a bani commissioner ko permanent secretary ko wani matsayi ko wani director ko wani shugaban wani committee in zanto cikin ya ayyuhan nasu shi ya fi mun in ji uwai cikin falamma kana min al'amil muqbil lokacin da shekara ta sake kewayowa hajja rajulun min ashrafihim sai ga wani mutum cikin shugabanni daga cikin shugabanninsu ya zo fawafa umar sai ya zo wurin umar ya kawo masa ziyara fasa'alahu an uwai sai umar ya tambaye shi dangane da uwai فقال يتي تركته رف البيت قليل المتاع yace wai su kake so ka tambaye labarinsa na baro shi da tufafi duk maho a jikinsu da faci na baro shi kalil albata'i ba ya da wani abun a zo a gani a gidansa kala sai umar dan khattab yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن wato ita murad kamar karamar kabila ce daga cikin babbar kabila ta kara an fahimta ko kamar cikin hausawa ka ce zage zage ka ce daurawa ka ce katsinawa ka ce haɗejawa duka waɗannan bangarori ne na mai na hausawa kanawa duk bangarori ne na hausawa to kamar haka ne murad bangare ne daga cikin kabilan kara shi ne ce min murad min muradin summa min karan kuna fahimta kana bihi barasun barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la barra fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al Umar ya sake karanto wannan hadisi irin yadda ya karanta shi a farko lokacin da Uwais din yanzu kuma wani mutum ya zo da bukufa ya tambaye shi labarin Uwais ya ce na baro shi tun babu jikinsa duk sun mutu na baro shi ba ya da wani abin a zuwa gani a gidansa sai kuma Umar ke ƙara maimaita wannan mutum wannan hadisi yadda ya ji shi daga bakin manzon Allah fa ata uwaisan fa qala istaghfir li da wannan mutum ya ji labari shi ma sai ya koma ya kufa ya je ya samu Uwais ya ce ka roƙa mun gafara sai Umar dan Khattab ma kansa annabi ya ce in ya ganka ya roƙe ka ka roƙa masa gafara ko Umar din yayi ballantana ne ni ma roƙa mun gafara an gane ku kala sai uwarsa ce da shi anta ahdathu ahadan bi safarin salih baka dade ba da dawowa daga wata kyakkyawar tafiya da kai wata tafiya ta gari ta da'a ga Allah fastaghfir ka roki gafara kai da kanka kala sai mutum ya ce istaghfir li ni dai ka roka mun gafara kala anta ahdathu ahadan bi safarin salih kai da ka dawo kwanan daga wata tafiya ta gari tafiya ta da'a aikin haji fastaghfir wa fastaghfir li mutumin da ya sake cewa ka roka mun gafara kala sai uwai sai ce da shi laqita umara shin ka hadu da umar ne kala na yace eh fastaghfar lahu sai roka masa gafara wato kaga yana boye kansa kenan ai ka wannan su ne waliyai dan Allah wani ne kowa san waliyai ne wallahi tallahi wani waliyai wallahi wanda ya wanda Allah ya kawo shi wannan zamani zai ga abin mamaki yanzu waliyan karshen zamani su suke bayyana kansa kansa amma wannan gashi sai kowa waki ba shi muna da waliyan karshen zamani kansu za su bayyana kansu su faɗi karamarsu su kirga kansu matsayi wanda Allah bai ba su ba Allahul musta'an Allah tsare mu fa fatina lahu an-nas sai mutane suka gane Uwais daga nan saboda wannan mutum da ya da da Uwais da ya ji labarin kaga Umar ya faɗa masa ga matsayinka ya ce annabi ya ce min in na ganka in roki kai mun gafara da ya ji haka sai ya wuce kufa da ya je kufa ya kibe kowa labari mutumin can na kufa da ya zo aiki mai sai Umar ya tambaye shi yaya ka san wani mutum mai suna Uwais mai kama kaza ce ina san shi sai Umar ya faɗa masa hadisin manzo Allah da wannan mutum ya koma kaga ai zai je gumi ya ce kun ga wannan mutumin a ce kaza ne to yanzu duk mutane sai su me sai su gane shi fa fatina lahu nas sai mutane suka gane shi fantalaqa ala wajhihi kawai sai aka dabe shi aka rasa ya fita da gari ya tafi wani gari inda ba san shi dan kada a fita da shi to haka ko wali zai zo ce shi ne gashi wali ya je gidan gwamnati ya ce shi wali wali ya je gidan sarki ya ce shi wali wali ya je mulki gidan wani attajiri ya ce shi wali yana da karamomi a tara masa kuɗi a tara masa kuɗi a can a tara masa kuɗi a can a ba shi kujerar haji a wancan jiha a ba shi a wancan jiha a ba shi ta umra a can gurin duk ga nan gurin wannan fa sune waliyai wai wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim aidan kuma dai an usayr ibn jabir radiyallahu anhu anna ahl al-kufa wafadu ala umar radiyallahu anhu mutanen garin kufa sun zo wajen umar bin khattab wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi uwais cikin su akwai wani mutum wanda yake wa uwais isgili saboda talaucin da yake gani da shi an gane ko fa qala umar sai umar ya ce da shi hal ha huna ahadun min al qaraniyyin shin anan gurin akwai wani dan kabilan qaran fa jaa zalika rajul sai wancan mutum ya zo fa qala umar sai umar ya ce da shi inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad qala manzon Allah ya ce إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس wani mutum zai zo daga Yaman ana kiran shi da suna Uwais la yad'u bil yamani ghayra ummin lahu idan ya baro Yaman ba wanda ya baro cikin danginsa sai mahaifiyarsa kadai qad kana bihi bayadun yana da wani haske bau a jikinsa fada Allah ta'ala fa azhabahu anhu sai ya roki Allah sai Allah ya kawar da wannan abu illa mawdi'ad dinari aw dirham sai gwargwadon wurin taro ko sisi faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum dukkan cikin ku wanda ya ganshi ya ku nemi roƙa muku gafara kaga wata riwaya ce wa fi riwayatin an umar radiyallahu anhu qal inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna khayra at-tabi'ina rajulun yuqalu lahu wai mafifici cikin tabi'ai cikin tabi'ai wani mutum ne da ake kiran shi suna uwais وله والدة yana da mahaifiya wa kana bihi bayad akwai wani haske a jikinsa bauru famuruhu ku umarce shi in kun ganshi falyastaghfir lakum ku ce roƙa mu gafara na ibn kun ga ruwayoyin hadisin daban daban wato a nan gurin za mu koyi darussa masu yawa a cikin wannan hadisi farko dai alakar hadisin da babin da muke ci neman ma'amuta na gari ka nemi su maka addu'a ka kai masa ziyara ka ciyar da su ko kai musu kaza ko kai musu kaza kamar yadda muka karanta a farkon babu abin da babu ke karanta ko to a nan gurin za mu fahimci ga Umar bin Khattab ya nemi wa wai ya masa addu'a wato kenan ya halatta wanda kake ganin mutum salihi ne na gari mace ko namiji malami ko ba malami ba ka nemi maka addu'a yanzu wai ga matsayin a baya nuna cikin tabi'ai ya fi kowa ilimi bari ma akwai wanda suka fi shahara da ilimi irin su rabi'a ibn abi abdurrahman rabi'atul ra'i irin su hasan al-basri irin su muhammad bin sirin irin su imam sha'bi irin su wane ne manya manya dukkan malamai da aka sani sun fi shahara da ilimi amma gashi an roki addu'arsa kuma an nemi a ce ya mutum addu'a ba ce ɗaya daga cikin waɗancan ba sai wannan ke nuna sai in malami ne addu'a za a karba ko kuma duk wanda ya addu'a na ya karba ya addu'a ban san jahilcin da yasa muke dauka sai malami mana addu'a ne za ka karba kuma malamin ma idan ya a garin su Allah baya karba sai in ya je haji sai ya je umara ko ya je aikin haji wallahi wannan shine jahilci irin wanda yake baki kirin a Najeriya ba san ibn da sai da ka bani kujera ta aikin haji ko umara in je in yi maka addu'a wallahi tallahi gara ka je ka duba cikin makwabtanka wa yake bukatan buhun masara uku hudu biyar wa yake bukatan buhun shinkafa biyu uku wa yake bukatan biya wa ɗansa kudin makaranta wa yake bukatan wallahi tallahi kila ka fi samun lada ka fi samun dacewa sama da ka bani kujera in je in yi maka addu'a a makka don kuma rako dan aikin haji in yi maka addu'a wai dan ne limamin masallaci juma'a ne wai dan ne mai karantarwa ne wai dan ne mai wa'azi ne haka kowane mutum zaka biwa wallahi ka je ka samu talakawa da suke cikin halin gaka da ya fa alkhairi to amma da jahilci sai mutane suke ne ka je ka samu wani bawan Allah na cikin halin gaka da kai kujerar maka nan ka je ka dawo kujerar umar nan ka je ka dawo wajen dubu ɗari biyar dubu ɗari shida tsakanin abin da ka bari a gida da wanda ka tafi da guzuri da kaza da kaza da kaza waɗannan dubu ɗari biyar idan mutum ya ɗauke su menene ba zai da shi wani alheri idan ka je asibiti gado nawa zaka tasa a ranar asibiti asibitin murtala asibitin mutarawa gado nawa zaka tasa kamata ka local government inda ba sa samun taimako da wuri ka je wani kauye ka je ka samu wadansu bawan Allah dubu biyu ta sa mutum yayi wata biyu a asibiti dubu uku ta sa yana zama wata shida a asibiti ya zo da wata cuta ba ta warke ba ya ƙara samun sabuwa a asibiti ka je ka buga daji wancan dubu biyar wancan me yake bukata ka ma samu haɗin kan ma'aikata abinci ko baka kowanne me yake bukata menene abin da ake bukata wanda za a yi wa aiki wanda za a yi wa kaza ka ce to wannan na ɗauki nauyi wancan na ɗauki nauyi wancan na ɗauki nauyi wancan na ɗauki nauyi sai ka raba kuɗin da ba su kai dubu ɗari dubu ɗari biyu ba mutane da dama sun samu amfanuwa wannan mutum magidanci ne yana da mata biyu yana da yaya yana da jikoki yana da kaza dukkan su su jika wanda ya babansa alkhairi ba zai maka addu'a ba billahi lazi ya fi addu'a da limamin makka wallahi limami ko na makka ne ko na kudus da na madina su haɗu su uku kaga dai ba masallacin da ya fi wannan billahi lazi addu'ar wannan bayan allah ta fi to amma duk mutanen mu dan jahilci shikenan ni na tabbata aikin hajji ka bani umara ka bani kujerar umara to kuma me wani wani wani yo me kai maka burge na ce wai shi kuma malamin dan zalama ya je umara ya sake zuwa ya sake zuwa tun yana saurayi yake zuwa har yanzu ya tsufa sai ya je tun me kuma wannan ka zo wannan kauyanci ne da gidan su kuma akan wannan sai mutum yayi bara sai mutum yayi bara sai ya je ya roƙa ya kaskantar da kanshi a bashi kujerar aikin jiko umara ko ya samu waɗansu muridan da suka yadda da shi suna faɗa wa gwamna yaji ko suna faɗa wa wane yaji su je su roƙa masa ta hanyar wani kwamishina ko ta hanyar wani darakta ko ta hanyar wani famunan sakatare ko ta hanyar wani wane ne sai an roƙa masa an je an roƙa masa alfarma an yan murya ayyaka har yan kore gare su fa akwai malaman da suke da yan kore suke bin ofisoshi ai addu'a sai malam wani ba san alaka su da malamin ba kamfanin su ɗaya ba shi wannan wakilin kamfanin da yanzu yake nemo wa kamfanin customer har irin wannan damfarar yanzu ake yi wani hanyar Allah ma sai an yi fowar nayi a Najeriya hanyar Allah din ba to kun ga dai Umar dan Khattab Umar ya dan manzo Allah sai ka dole sai ka taimaka addu'a da da wai da Umar wa ko ne ilimi wa ya ko falala da tsoron Allah Umar amma manzo Allah sai in ka dole sai ka ce roƙa maka ka ce yayi maka istighfari kuma kaga Allah akbar bambancin da da yanzu din kenan yanzu bukatar kowa a da kafin komai ita ce gafara a gafarta masa zunubansa amma yanzu bukata ce ta ya zai yi ta zabe ya zai yi ta zarci ba mu ganin a gafarta masa zunubansa shi ba ma yanzu ya yi zunubi shi kawai ya zarce Allah wani jahilci ne wannan jahiltan Allah ne jahiltan shari'ar musulunci jahiltan addinin musulunci jahiltan abin da aka halitte ka dan shi aka turo manzo dan shi aka saukar da littattafai dan shi aka yi ta da aljanna dan ai sakamako akan wannan al'amari mutum zai jahilci wannan kuma wannan na nuna mana waliyi na Allah baya bayyana kansa ce shi wali ne koyewa waki kuma ka iya zama waliyin Allah kai kanka baka san kana da wannan matsayin ba a wurin ubangiji dan dama wali mutum ne mai tawazu yana ibada amma ganin ka samu sanki ganin ka samu kanka to wannan ita ce wani taka ta gani ba wani taka ta dan fara ko ko ko ko ko ko wannan ba tsakani da Allah ya kamata mutane sun tsoron Allah malamai sun tsoron Allah su sani Allah zai tambaye su gobe kiyama kuma su talakawa da ma da waɗanda suke attajirai da yan boko su ma su tsoron Allah su rinka sauraron me ake faɗa musu ake wace hujja aka ba su don a gina musu kaza kana da hankali kana da tunani kana da basira kawai wani zo ya kai daidai dama kullum abin da nake cewa waɗannan mutane kaga na faɗa a Maiduguri ka san a Maiduguri ne ake cewa ita yasin ma akwai ta cikin tukunya an yi tan aje ko emergency relief idan an wa mutum ya kawai sai ta tashe ta ba wai sai ya sai wata sabuwa ba to har a Maiduguri na faɗa kuma a nan Kano na sake faɗa na ce dukkan wurin da ake tsoratar da ku a ce ga wani shehi ga wani babban malami ga wani mai bakin buzu ga wani mai bakin rawani wanda in yi fushi da kai za a kore ka daga aikin kasuwancin ka zai wallahi ƙarya yake ni Ja'far na faɗa ƙarya yake haka na faɗa masa a Maiduguri sai na masu yasin din zai kwanciya shekara takwas muna tafsiri ba kwa so me kuka yi da abu baya hannun ku yana hannun Allah ba wanda ya saya mai ya cutar da kai babu shi ƙarya ne wallahi ƙarya take mu to amma kawai ne surutar da kai kar zaga kai kari kar kasuwancin ka yi kaza kar a kore ka daga aiki ka yi talabi ka yi talabi kar a maka promotion kar kuma a zo a a promotion din ka yi jinkiri bai zo ba saboda malam malam shehi wane dan yaki waye shi dukkan wani da za a tsoratar da kai a firgitar da kai shi da irin su ne aka firgitar da annabawa da annabi hudu alaihi salam yace fakidu ni jami'an thumma la tudununa duk ku haɗu ku yi mun kai kar ku mun jinkiri ko da na sakan daya in kun isa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim na dogara ga ubangiji shi kadai abinda na imani da shi kullum zan yi barci zan yi iyakacin kokari na in ba na manta ba in ba barci ya dauke ni ba zikirai da annabi ya ce ai in za a yi barci dan neman tsari zan yi su in na tashi kuma zan yi su zan karanta alqur'ani zan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan dogara ga ubangiji ban jin tsoron dukkan wani malami dukkan wani wali dukkan wani shehi ban jin tsoron sa kowaye da wanda ya mutu da mai rai kai ma kai wannan karfin halin ka gani ba wani abin da zai faru wallahi tallahi da yanzu wannan waliyan da waɗancan wanda suka mutum da waɗanda suke na kwanan da yan ƙananan waliyan da yan tsakatsakiyar da tsofaffin da masu rawan nan da masu menene don girman Allah inda suna da kudura da irada za mu sha ruwa a kan ba su da kudura ba su da irada gidadawa ne ba abinda masu ka sani ba su so suna firgita ba wallahi abin akwai ban haushi ko hakuri in nayi zafi da yawa wallahi abin ne akwai ban haushi yadda kawai aka zo aka bautar da mutane aka bautar da mutane aka kawai akan abin da babu hujja babu dalili ga yadda waliyan Allah suke da cikin bukhari ga cikin muslim dama sunan littafin riyadu salihina dausayin salihan bayi to ga salihan bayi din ka auna tsakanin su da na unguwarku da na kusa da kududdufin gidanku ɗaya ne da wannan قوله جبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد وهم فقراءهم إذا أنت جبراء الناس أنا نحن تلك ومتن وثعاليكهم مرساشي فقراءهم وثعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاقهم da irin wanda cikin gama garin mutane wanda ba a san shi ba su ne gabara'un nas والأمداد لفظ الأمداد جمع مدد جمع إلينا كلمة مدد وهم الأعوان سوني متى مكا والناصرون دكوما ستي مكوكين الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد وانت سيكي كاوا مسلمي آجزي أو جن جهادي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة عمر بن الخطاب يتي ناني مئذن عمر ذن الله ذنت في عمرة فأذن لي sai ya bani izini yace je ka wa kala yace la tansa na ya ukhayya min du'aika kar ka manta da mu cikin addu'ar ka ya dan uwan mu fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya umar yace sai ya faɗi kalmar da ba ko da duniya ba ta aban duniya gaba ɗaya ba ta fi wannan kalmar daɗi buri na wa fi riwayatin a wata riwaya kala ya ce da shi ashrikna ya ukhayya fi du'aik ya dan uwan mu samu cikin du'a addu'ar kamara wannan hadisi ce ce hadisun sahihun rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahih gaskiya wannan hadisin da'ifi wannan riwaya da'ifi ce kusa mata nan ba wa an ibn umara radiyallahu anhuma daga umar dan abdullah dan umar Allah shi kare da gare shi yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yazuru quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar masjid quba sai ya yi sallah raka'a biyu wani lokacin ya tafi akan abin hawa wani lokacin ya tafi a ƙasa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito kaga nan gurin yana da alaka da ziyartar wurare waɗanda suke masu falala masallacin kuba yana ɗaya daga cikin masallatai masu falala da haka manzo Allah ke cewa dukkan wanda ya alwala a masallacin sa a gidansa ko rumfar kasuwarsa ya je kuba ya yi sallar nafila raka'a biyu za a ba shi ladan kamar yayi umara shi yasa lokacin da mutum yake madina zai iya cin ribar wannan yin ziyartar masallacin kuba da yin sallar raka'a biyu ciki muttafaqun alaihi وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعل من زن الله يكسن سيكن جي مسلاتين قباء قوة أسبر أنا باوي لنهم أسبر أسبر با أقوة ماكو شيني كل سبت قوة ماكو ta iya wa asabar ce ta iya wa lahadi ce ta iya wa litinin ce ko alhamis ko wata rana daban rakiban wa mashiya yakan tafi a haye wani lokaci kuma ya tafi a ƙasa wa kana ibn umara yaf'aluhu abdullahi dan umar ma ya kasance yakan yi haka Allah ya kare ta a gare abin da muka bata zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yana da sadaka jariya da yake son zai gudanar da yake son a baki zaɓi wanne ya fi cikin yin masallaci ko kuma makarantar islamiyya wannan tana ɗaya daga cikin tambayar da zan ce a karan farko kenan mutum ya taɓa samun irinta wanda a kasashe da dama na duniya idan mutum yana da dukiya yana son zai aikin alkhairi yakan nemi malamai ne da suka fi shi sanin hanyoyin aikin alkhairi na samun lada na gaggawa ya nemi shawarar su su ba shi shawara amma a garurukan ba haka bane duk wanda zai gina islamiyya sai dai bayan ya gina ce zo ka bude masa ko ya gina masallaci ce zo ka bude masa sawa'un masallacin ya dace ko bai dace ba islamiyyar ta dace ko ba ta dace ba ina fata mun fahimta kun ga wannan na nuna karancin abin da mutu sai kaga abin kila kayi shi ba a samu amfanin da ya kamata a samu ba kuma ladan ka ya danganta ne da yadda aka samu amfanin wannan abu to ka ko baka san dacewar amfanin ko rashin dacewar ba da gaggawa in ba kayi tambaya wani wanda suka tsara ka fahimta ko ilimi na addinin musulunci ba a gaskiya cikin waɗannan ababe guda biyu da ka faɗa kowanne na da muhimmanci amma abin da za ka kalla a ina ne za ka gina ka idan wurin da za ka gina akwai kishirwar masallaci a wurin babu masallaci a kusa ko akwai shi bai kai girman wanda za ka gina ba ko akwai shi ya yi wa mutanen wurin kaɗan sannan akwai adadi na mutane a wurin wanda za su iya rayar da shi da ibada ba a bayan gari ne a dajin Allah ko a kewaye a killace cikin gidanka inda ba kowa zai iya zuwa ba in har haka ne kamar yadda muka faɗa to yin masallaci din shi ya fi cancanta sama da yin makarantar islamiyya amma idan wurin akwai masallatai da yawa wadatattu kuma ana raya ku masallatan wajen ba su yi kaɗan ba ina nufin inda filin yake wanda kake son za ka yi wannan yanzu kishirwa ce ake ta makaranta to gina makaranta shi fa alkhairi ina ba na gumbayinta wato abin da za ka kalla kenan a ina filin na kai da kake son za ka raya shi yan akwai masallatai cikin suka yi islamiyya in ko ba masallatai to ko shakka babu yin masallaci a wannan lokacin shi ya fi sama da yin makarantar islamiyya saboda lokacin da ka gina masallaci kuma za a iya karantarwa a cikinsa yanzu wannan ba masallaci ba ne kuma ga shi mana karantarwa a cikinsa ina ba za mu fahimta sai ga mutum ya samu wannan riba guda biyu lokacin masallaci akwai nasi a kansa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan aljanna amma in wuri akwai masallatai da yawa ta yadda nakan ba zai haifar da rabuwar kan mutane gida ne wa wancan masallaci da ana cika da kai naka yanzu rabi can ma masallacin rabi wanda ku duka ba a cika sosai ma yadda za ku ji ɗanɗanon jam'in ba to kaga wannan amfanin sa baya da yawa sosai a wannan lokacin makarantar islamiyya ita ta da Allah ya taimaka wannan kuma ya ce wani da yake zuwa gidan yayarsa kuma idan ya je har yi wanka a gidan har ma a fito wasu da shimfiɗa ya kwanta ya barci to ba ma har masa bace ba ya halatta ya je dan ya je gidan ya sai ya kwanta ya barci ba wani laifi da yi duk wanda take muharramar ka kaje gidan ka kwanta kai barci ba kai wani laifi Abdullahi dan Abbas ba ya kasance na zuwa wajen Maimuna bintul Harith ba matar manzon Allah wanda yake khalata ce muharramar ce dan yar uwar mahaifiyarsa ce yakan je har ya kwana a wajen kuma ya taɓa zuwa ya kwana a daidai lokacin da manzon Allah ma yana ɗakin ta har manzon Allah tashi na kiyamun laili kuma Abdullahi Abu da tashi bi shi kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari da haka da mutum ya je wurin muharram masa bai laifi sai dai kawai abinda mutum za a lura da shi akwai abin da ke kira mutunci da sanin ya kamata idan za ka je ka takura mata ka hana ta mace sakewa da mijinta wannan bai kamata ba idan ka san mijinta baya son zuwanka haka kuma bai halatta ka je ba sai a yi zumuncin ita ta zo ta gaida ka a gida ita ma dama mace Allah maza Allah ba ta umarni kar ta shigar da wani mutum cikin gida wanda ta san mijinta baya so ko da dan uwanta ne kuwa ba za a ce an hana su zumunci ba za ta nemi inda ta je daga dan uwanta amma ba lalle bane sai ya zo gidan tunda mijin baya so ina ba da mu fahimta idan mutum zai hana yayarsa sakewa zai zanto ko kuma yayarsa ba ita kadai bace ba tana da kishiyoyi a gidan to kaga ai kishiyoyin ba muharramansa bane ba dole sai dai je wurin ya yasa duk lokacin da take ita kadai a killace ko ta zo soro ta same shi su gaisa amma ba ya shiga cikin sauran matan ba waɗanda su ba muharraman su bane ba wani yake cewa wai gaskiya ne kafin a saukar da ayar hijabi da sahabbai suna cin abinci da matansu ma'ana a cakuɗe wannan ya zo da matar wannan a zara kawo hadisi ya tabbata cikin musulun ina jin har ma cikin bukari in ban manta ba wanda yake nuna cewa ko da sahabban manzon Allah da suna cin abinci da matan annabi a cikin akwati daya har wata rana hannun Umar ɗan Khattab ya dunguri hannun ɗaya daga cikin matan annabi yace subhanallah yace inda ne nake da iko da daga yau ba za mu ƙara shigowa gidan nan ba manzo Allah bai kamata ka bai kyale kowa ya shigo gidanka ba da mutum na gari da wanda ba an ba sai Allah ya sauka ta aya ta hijab man ya rabbi da alamun ma kullu kullu bi tadbi illa an yuzra lakum la ta'lamu ghayra ma yuzra azwa bi kullu wato yana cikin abin da kira muwafaqatu umar umar ya ba da shawara ayar qur'ani ta fada a yana da shawara da ke nuna kalalasa da haka da ya farko mutunci aka soke don haka soke da ayar jami'a